malamai kashi na hudu su kuma sai suka kalli bari su kasa ilimi gida biyu yadda suka kasa shine ta hanyar lura da abin da suka ce ma maqasid da ala sai suka ce ilimi ya kasu gida biyu akwai ilimin da ake ce musu ulumul maqasidi akwai ilmomin da ake ce musu ulumul ala suka ce ulumul maqasid su ne ilmomin da kai tsaye ake neman su dan kansu su ne ilimin alkur'ani da sunna haka suka kira su ilimin sanin alkur'ani da kuma ilimin sanin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi sallama sanin alkur'ani yadda za a karanta shi da kuma yadda za a fitar da hukunci a cikinsu suka ce waɗannan su ne suke ci musu ulumul maqasidi sai kuma akwai abubuwan da suke ci musu ulumul ala ulumul ala su kuma su ne ilmomin da ake neman su damsi ma waɗancan ilmoman hidima su sa a fahimce su misali mutum ba zai fahimci alkur'ani fahimta ta gaskiya ba sai ya san usulul tafsir sai ya san usulul fiqh sai ya san ulumul lugha sai ya san waɗannan sannan zai iya fahimta alkur'ani sannan ba zai iya fahimtar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba fahimta ta haƙiƙa sai ya san ilimin musalawul hadith sai ya san ilimin usulul fiqh sai ya san ilimin larabci sannan zai iya fahimta alqur'ani iya fahimta sunna sai suka ce waɗannan nabiyan su ne ake ce musu ulumul ala su kuma waɗancan ana ce musu ulumul maqasid haka waɗannan malaman suka kasa ilmuma malamai kashi na biyar su kuma su ne sai suka kasa ilimi bi'tibaril madhi wa dhammi suka kasa ilimi gida biyu ta hanyar lura da wannan ilimin abin yabo ne a yi shi ba su ce ga hukuncin shi ba a gefe guda sai suka ce wancan ilimin kuma abin zargi ne bai halasta musulmi ya yi shi ba ko ana zargin mai yinsa domin shi kan shi ilimin abin zargi ne ilimi ne amma kuma abin zargi ne suna buga misali da al'ilmu العلم العلم العلم الممدوح ilimin da aka yaba da ilimin da duk zai kai mutum zuwa ga shari'a al'ilmul mazmum kuma da abin da mutum zai koye shi amma ya kai shi zuwa ga lalacewa ilimi ne amma kuma ya kai mutum zuwa ga lalacewa ko ya kai shi zuwa ga bata to sai suka ce wannan sunansa al'ilmul mazmum daga cikin waɗanda suka tattauna akan irin wannan ilimin akwai babban malami al'imam ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa fadlu ilmi salafi ala ilmin khalaf wato fifikon ilimin magabata akan ilimin waɗanda suka zo daga baya a cikin littafin nasa yake cewa ilimi ya kasu gida biyu akwai ilimin da yake mamduhun ne nafi'un mai amfani akwai kuma ilimin da mazmumun ne abin zargi ne gairu nafi'in ba kuma abin bayi da amfani so daga wanda yake abin yabo mai amfani shi ya kamata a koya wanda kuma ya kasance abin zargi mai muni shi kuma shi ne bai kamata a koye shi ba to wannan kusan haka malamai suka kalli waɗannan fuskokin guda biyar sai suka kasu gida biyar wajen kasa ilmoma duka waɗannan kashe-kashen da aka ambata mana za mu iya ganin cewa kashe-kashe ne da za a iya ɗaukar su tabbas ilimi ya kasu gida-gida shi yasa ma malamai suke ɗaukarsa a matsayin teku ne wal ilmu bahrun zahir lan yablugha al qadiru fihi akhira ilimi al ilmu buhurun zahira ilimi tekuna ne waɗanda suka cika suka baje lan yablugha al qadiru fihi akhira shi ilimin da yake tekuna ne su ba teku ɗaya ba ai teku ba ɗaya ba ne akwai akwai albaharul ahmar akwai jan teku akwai albaharul aswad black sea akwai albaharul muhitu akwai albaharul atlasi da makamantansu to haka shi ma yadda teku ke da yawa kuma tanawa'antu mabambanta to haka shi ma ilimi ya kasu gida-gida kuma kowane kaso mutum ya kalla daga ciki zai ga tabbas akwai ilimin a cikin kasashe shi yasa al'allama ibn abdul bar ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka suka rasu a cikin karni na biyar babban malami al'imamu ibn abdul bar rahmatullahi alaihi ne littafai manya-manya masu daraja a cikin musulunci kamar al-istizkar sharhinsa da na fikihu ga littafin al-muwatta na al-imamu malik da kuma at-tamhid sharhinsa da yema littafin al-muwatta na al-imamu malik sharhi na ilimin hadisi da kuma littafin sa mai albarka da ya rubuta shi akan neman ilimi da kuma ladubban sa wanda ya sa masa suna jami'u bayanil ilmi wa fadlihi to yi bayani yake cewa wal ulumu inda jami'i ahli diyanati thalathatu ilimi ga baki ɗaya a wajen ma'abuta addini addinai ba addini ɗaya ba ko addinin musulunci ko ba addinin musulunci ba al-imam al-qayyim yace ilimi a wajen su thalathatu kala uku akwai ilmun a'ala akwai ilmun asfalu akwai ilmun awsatu akwai ilimin da a addinance ake ce masa ilimi madaukaki akwai ilimin da ake ce masa asfalu ilimi na ƙasa akwai kuma ilimi ausatu shi kuma wanda ya kasance tsaka-tsaki ba za a kira shi da maɗaukaki ba ba za a kira shi da na ƙasa ba a tsakiyar su yake to shine sai ya fara sai ya ce fal ilmul asfalu ilimin da addinai suke ɗaukar su a matsayin ilimi na ƙasa huwa tadribul jawari fil a'mali wat ta'ati كالفروسية والسياحة والخياطة وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف yace abin da ake cewa ilimi na ƙasa a wajen masu addinai duka shine ilimin tarbiyyantar da gaɓoɓi su yi wani aiki kamar misalin me kamar ilimin koyon motsa jiki suna ɗaukarsa a matsayin ilimi na ƙasa ne duk da mu a wannan zamanin a yau ilimi ne da ana buɗe wajajen da ake ce musu gymnasium mutum zai je a koya masa yadda zai rika motsa jiki ko kuma a rika motsa masa jikin nasa ko kuma in mutum ma ya nisa ga waɗanda suke da rashin lafiyar gaɓoɓi a je wajen abin da ake ce musu physiotherapy wato ilimin miƙar da gaɓoɓi da koya musu aiki bayan sun lankwashe ko bayan jijiyoyin da suke sa su yi aiki kila su zama sun yi sanyi to a cikin addinai wannan ilimin shine ilimi na ƙasa haka a siyaha ilimin da mutum kawai zai ce bari ya tattara ina shi ina shi tafi yawon duniya domin ya je koyo ilimi ba makaranta zai shiga ba kawai zai je ga yadda mutane suke rayuwa siyaha siyaha na nufin asafar tafiya haka alkhiyata suka ce hadda dinki duk wannan yana cikin koyon ilimin dinki da makamantan irin waɗannan wanda da wuya ka samu wani littafi kwara ɗaya da zai tattaro maka su duka akan bambanta tsakanin waccan al'ummar da waccan to suka ce wannan shine ilimi na ƙasa sannan wal ilmul a'ala sannan ilimi na biyu shine ilimi maɗaukaci ilmu dini shine ilimin addini alladhi la yajuzu li ahadin al-kalamu bighayri ma anzala Allah fi kutubihi wa ala alsinati anbiya'ihi salawatullahi alaihim ajma'in nassan wa ma'nan shi ilimi na biyu shine ilimi madaukaki wanda yafi kowane ilimi shine ilimin sanin addini wanda baya halasta mutum ya buɗe baki ya faɗi wani abu a cikinsa sai idan yana sane da abin da Allah ta'ala ya saukar ma'annabawansa a cikin littafansa ko dai nassan ya jawo nassi kai tsaye wa ma'anan ko kuma ya yi istinbati daga cikin ma'anar wannan nassi suka ce wannan shine ilimi maɗaukaki ba ilimin da ya kai shi daraja to shine sai ya ce faman alima min alqur'ani ma bihi alhajatu ilayhi duk mutumin da ya san wani abu daga cikin alkur'ani wanda dole al'umma na bukatarsa wa arafa min as-sunnati ma yu'awwalu alayhi sannan ya sani daga sunna cikin abin da za a iya dogaro da shi a bauta ma Allah da shi wa waqafa min mazahibil fuqaha'i ala ma naz'u fi bihi وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم حصل على علم الديانة دكما يسن يسبعين يسن القرآن يسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya tsago ya san mazhabobin malaman fikihu abinda su ma suka fitar daga cin alkur'ani da sunnan nan to wannan ya san ilimin addini kuma shine al-ilmul a'la shine ilimin da babu wani ilimin da ya kai shi daraja a mahanga ta musulunci babu ilimin da ya kai ilimin sanin Allah da littafinsa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam daraja shi yasa a musulunci dukkan matsayin da mutum zai kai a kira shi da suna na ilimi amma sai aka auna shi sai aka ga bai san Allah ba bai san yadda ake bauta ma Allah ba to ba a ɗaukarsa a matsayin masani iyaka dai za a yi masa adalci in an tashi ana magana a babinsa da ya sani to za a ce shi masani ne a babinsa amma malami a matsayin malami a wajen Allah to wannan ba malami bane a wajen Allah so daga sanin addini babu abin da ya kai shi daraja malam ibn abdul bar yace shine al-ilmul a'la shine ilimi mafi daukaka ga baki daya sannan wanda ya san wannan ilimin na addini wa kana ala ummati nabiyhi mu'tamanan haqqal amanati irin me wannan ilimin wanda ya san ilimin nan na madaukakin ilimi ilimin addini to shine amintacce a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda ai wajen shi ake komawa wani zai zo ya ce alagabar ta malam ni ne na ce ma matata ta kwashe kayan da tafi gidansu ne hukunci na ya ba shi hukunci ni ne na zo na ce ma matata ki tafi gidanku ko kuma al'amarinki na hannunki ko duk abin da kika ga dama ki yanke ma kanki me hukunci na shi ne zai zo ya ce Allah gafarta malam na saki matata saki uku me hukunci na ya ba shi hukunci shi ne zai zo ya ce ma mata shi ya ce ma mutum ya Allah gafarta malam wane ya mutu ya bar ƴaƴa kaza ya bar mata ya bar miji me gadan su ya raba masa wannan shine ake ce masa al-muwaqqi'u 'anillah shine wanda yake sa hannu a makofin Allah shi yasa babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi ya rubuta ma malamai wannan littafin nasa ya rubuta ma malamai littafin sai ya sa masa suna i'lamul muwaqqi'in 'an rabbil alamin sanar da masu sa hannu a makofin Allah a sanar da su ya faɗi ka'idojin fatawa ya faɗi ka'idojin ijtihadi da yadda ya kamata malami ya zama da yadda ya kamata malami ya mu'amala da tambayar mai tambaya ya ya kamata ya bashi amsa ya ya kamata ya shiryatar da shi to masu yin wannan ilimin su ne amintattu a cikin al'umma su ne suke zama a matsayin taurari masu hatta kama al'umma a cin al'umma to in wannan malamin shi ake bukata ya ta yi bayani ya ta bayani sannan sai ya ce wal ilmul awsat ilimin da yake shi kuma matsakaici ba za a ce shi ne maɗaukaki ba baya cin maɗaukakin ilimi sannan ko ba za a ce yana yana cikin na ƙasa ba ya ce huwa ma'arifatu ulumid duniya shine sanin ilmoman duniya التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره ويستدل ويستدل عليه بجنسه ونوعه شيني إلمن دا زاء سن أبو تحنير جانا كننسا كما أقف هجة دشي تحنير جنس سد نوع إنسا كعلم الطب والهندسة كما علم اللكتنشي لكما إنجينيانشي كما وانسلوك العلامة ابن عبد البر رحمة الله عليه ya rasu a ƙarni na biyar a ƙarni na biyar ya rasu kusan tsakiyar ƙarni na biyar yake mana wannan bayanin cewa ilmuma kala uku matakai ilmuma sun kasu gida uku akwai al'ilmul a'ala akwai al'ilmul awsatu akwai al'ilmul asfalu yace mana al'ilmul a'ala shine ilimin sanin addini wanda idan mutum ya san shi to ana ɗaukarsa a matsayin amintaccen al'umma ne amintaccen Allah ne amintaccen Allah ne shi ne zai ce kaza halas ne ya ce abu kaza haram ne ya ce auren wane ya ƙare ya ce idda waccan ta ƙare da makamantan haka shi kuma al'ilmul asfalu kamar yadda ya ce shine ilimin da al'umma ke koyan abubuwan da take tarbiyyar gaɓoɓi su zama suna aiwatar da wasu ayyukan da za a rayu da su ya buga mana misalin ilimin motsa jiki da ilimin ɗinki sannan sai ya ce akwai al'ilmul ausaf ilimi matsakaici wanda shi ba za a ce masa maɗaukaki ba sannan ba za a ce masa na ƙasa ba sai ya buga mana misali da likitanci wanda ake da buƙatarsa da kuma ilimin injiniyanci wanda yau abubuwa da yawa na ƙere-ƙere duk da ƙarƙashinsa suke fitowa kenan ashe addinin musulunci ba addini bane na ƙauyanci duk waɗannan ilmoman da ake magana a kansu suna nan a cikin addinin musulunci ya danganta da wace irin falsafa aka koyar da su da wace irin hikima aka karantar da su wace hanya aka bi wajen karantar da su wannan a takaice karkashe karkashen da malamai suka yi mai ilimi kenan muna fatan an fahimta sosai kai tsaye za mu tafi gaban mu ta biyu ita ce fadlul ilmi wal ulama'i fi shari'ati islamiyyati falalar malamai da kuma ilimi a cikin musulunci tabbas ilimi na ɗaya daga cikin abubuwa da mutum biyu ba su yi saɓani a kan mahimmancinsa ba da kuma darajar da masu shi suke da ita wani daga cikin malamai yana cewa ya ishi ilimi falala har wanda bai da shi yana son a ce masa yana da shi yanzu da za ka gamu da wani alal misali ya tabbatar da shi jahili ne tabbas jahilin ne ya tabbatar haka da za ka gamu da shi zai ka ce masa ala gafarta jahili kaga addu'a ka masa ka ce Allah ya gafarta masa amma faɗa za ku ka ce Allah ya gafarta ma jahili to ba zai kalli addu'ar da ka masa ta farko ba zai kalli sunan da ka kira shi da shi ne ala gafarta malam yake so ka ce masa amma ya san shi ba malami ba ne amma da za ka gamu da shi talaka ne tukub sai ka ce masa ranka ya dade sai ce izgili kake masa ya san cewa bai da mulki ya za a ce masa ranka ya dade da za ka gamu da shi ka ambata masa gaisuwar da ake ma masu dukiya sai ce izgili kake masa amma nan ka ɗauko haƙiƙarsa ka faɗa masa saboda haƙiƙar tasa mummuna ce kuma ka masa addu'a ka ce Allah ya gafarta masa ko kuma kila da a ce ba larabe ne sai ka ce akramaka Allahu ya jahilu sai Allah ya karrama kai darajanta kai ɗaukaka matsayinka ya kai jahili ba zai kalli wannan matsayin ba sai dai kalli sunan da ka kira shi da shi ka ce masa ya jahilu to wannan ya ishi ilimi daraja ya ishi ilimi daraja babban malami ibn al-qayyim wanda muke ta ambatansa tuntuni wanda kogi ne a cikin ilimi babu mamaki idan an ta'ambata sunansa yana da littafinsa da ya rubuta shi akan falalan ilimi da masu ilimi miftahu daris sa'adati wa manshur wilayati al-ilmi wal iradati sai da ya kawo falaloli da darajoji na ilimi da masu ilimi fiye da 200 Qur'ani cike yake da bayani a game da muhimmancin ilimi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da bayani a game da mahimmancin ilimi da masu shi haka magabata ba su ƙasa a gwiwa ba a wajen nuna ma al'umma mahimmancin ilimi da kuma darajarsa da kuma darajar masu shi misali aya sura ta farko da Allah ta'ala ya fara saukar da ita a cikin alkur'ani sanannen abu ne kusan bakin malamai ya so ya haɗu duk da akwai malaman da suke ganin ba ita bace ta farko amma dai kusan malamai da yawa sun tafi akan cewa surar farko da ta fara sauka a cikin alkur'ani tana da alaka da ilimi domin ta yi bayani ne akan cewa a yi karatu wadda karatu shine hanya shimfiɗaɗɗiya da idan mutum ya bi ta ɗoɗar za ta kai shi ba tsayawa ta aje shi a tashar ilimi mutumin da ya kama hanyar karatu domin karatu daban ilimi daban karatu ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake bi domin a sami ilimi kamar yadda insha Allahu ta'ala za mu yi bayani kansu nan gaba to karatu ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake bi domin a kai zuwa ga ilimi to da karatun nan aka fara farkon abin da aka fara so karma da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ta'ala ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله تعالى شيء اقرأ كي كراتو يا معيكن الله إن كتاش ذاك كراتن باسم ربك الذي خلق كي كراتوني لسونا أبنجن كوان دياي حلتا ما لم يسوك شيء دا أكا شيء اقرأ لم يذكر المقروء با عم بچا أبن دا أكرنتا با wanda suke bincike a nahawu in aka ce ikira sun san fi'ili ne da fa'ili aiki da kuma wanda zai yi aikin aka dunkule a waje daya ikira fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta kayi karatu sannan kuma fi'ili ne wanda yake muta'addi in an ce fi'ili muta'addi shine wanda yake buƙatar waye aikin ya fada kansa me za a karanta sai malamai suka ce ai an goge abin da za a karanta ne li yashmala kulla maqru'in domin ya tattaro duk abin da ake karantawa wasu malamai suka ce ikra ana nufin ikra a kulla nafi'in ka karanta duk abin da zai yi amfani wasu suka ce ikra a kulla ma yuqra ka karanta duk abin da ake karantawa domin hatta sharri ana karanta shi علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه yana cewa na koyi sharri ba dan in yi aiki da sharrin ba sai dan in tsara kaina duk wanda zai iya tantance sharri daga alkhairi to sai ya fada ciki Udhayfa radiyallahu anhu sahaban annabi sallama yace kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu anil khairi fa kuntu as'aluhu an shabi khashyata an yudrikani sahabban annabi sun kasance suna tambayar su game da alkhairi ni ko sai rika tambayar su game da sharri saboda tsoron kada sharrin ya riske ni baka san me sharri ba sai ka je ka afka cikin sa to sai suka ce ikra kullu maqru'in ka karanta duk wani abu da ake karantawa amma idan ka tashi zaka yi bismi rabbika kayi ne da sunan ubangijinka shi yasa ka'idan musulunci duk karatun da mutum zai zai yi shi ne bismi rabbihil ladhi khalaq da sunan ubangijinsa wanda ya halitta cewa za ka yi bismi rabbikal ladhi khalaq za ka yi ne bi qasdin hasani da manufa wacce take kyakkyawa in sharri ne ka san shi dan ka tsara kanka kuma ka tsara al'ummarka daga sharrin in alkhairi ne domin ka aikata shi akan kanka kuma ka sa al'ummarka ta aikata خلق الإنسان من علق Allah ya halicci mutum ne min alaq daga alaq alaq malamai suka ce shine gudan jini gudan jinin nan shine an-nutfatul amshaj an-nutfatul amshaj shine haduwar ruwan mace da ruwan namiji ko ka ce a wata ibara haduwar kwayoyin halitta na namiji da kuma kwayayen halitta na mace in suka haɗu su ne za su zama al-nutfatul amshaju malamai suka ce su ne al'alaka to kayi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halci dan adam min alaqin daga wannan abin da aka ambata sai aka sake nanatawa ikra wa rabbukal akram kayi karatu kuma ubangijinka dama shi yafi daraja shi yafi karamci shi yafi girma alladhi allama bil qalam shine wanda ya karantar da alqalam alqalam kaga wannan na nuna maka karatu da rubutu kenan tunda an ce allazi allama bil qalam ashe ba a ilimi ba waɗannan abubuwan guda biyu karatu da kuma rubutu allama al insana ma lam ya'lam Allah ta'ala ya karantar da dan adam abin da bai sani ba wannan ayoyi guda biyar malamai suka ce su ne farkon abin da suka fara sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma take bayani a game da farkon abin da Allah ta'ala ya fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a wurare da yawa a cikin sahihinsa tace awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ru'ya salihatu farkon abin da annabi sama ya fara lamarin sa ya fara to shine mafarki kyakkyawa fa kana la yara ru'ya illa ka falaqi as-subh idan yayi mafarki to mafarkin nan nasa baya zuwa masa face sai dai ga haske kamar hasken asubashi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u daga nan sai aka sama manzo Allah sama san kebewa bai san shiga cikin mutane fa kana yadhhabu ila ghari hira al-layali zawati al-adad yatahannathu tace yata'abbadu shi ya zama shi ya tashi ya tafi kogon da ake ce masa kogon hira domin ya je keɓanta kansa ya zauna ya tahannaf ya ta'abbad yana bauta to yana nan yana nan har wata rana mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo masa yana zuwa farkon abin da ya ce masa ikra ka yi karatu anis ya ce ma ana bi qari'in ni ban iya karatu ba ni ba mai karatu ba ne mai hikima yana cewa huwal ummiyu lam yaqra kitaban فعلم قارئين وكاتبين فوا عجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى أمينا شي هو الأمي النفس سما بي إيه ربوتو بي إيه كراتو بأمية أو جنس درجة شي قيدني أمك زما أمية من شجاع أكو لم يقرأ كتابا بيتبقى كرنت بيتبقى كرنت وللتاتي با أما فعلم قارئين وكاتبين شي gashi ya karantar da marubuta kuma karanta wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to dai farkon abin da aka fara saukar mai da manzo Allah sallama shine aka saukar masa da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kamar yadda ya tabbata a cikin wannan hadisi na saukar mai da manzo Allah sallama bayan an umarce shi su uku yana cewa ikra yana cewa ma ana bi qari'in ikra ma ana bi qari'in ikra ma ana bi qari'in duk lokacin da ya ce ma manzo sama ya karatu annabi sama na bashi amsa yana cewa ni ba mai karatu bane ni ba mai karatu bane sai ya kama shi ya matse shi malamai suka yi istinbati anan suka ce wannan na nuna cewa ba a samun ilimi da sauki al-ilmu la yujadu bi rahati al-jasad ba a samun ilimi kawai ga da sauki ba a samun ilimi kawai da sauki tamannaita an tumsi faqihan munaziran bighairi ana'in wal junun funun haka mai hikima yace yace yanzu kana tsammanin kawai kana burin ka waye gari ma baina ashiha wa duhaha kawai shi kenan sai ka waye gari kawai sai ka ganka kawai ka zama malami ba tare da ka sha wahala ba ai ya gusul bahar man talaba la'ali duk mutumin da ke son ya samu lulu ai sai ya shiga cikin teku ilimi ba a samun shi da kawai hutu ba wahala a ciki annabi Musa alaihi salam ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaban sai da na shawa na sha wahala a wannan tafiyar tawa aka karantar da manzon sama ikra bismi rabbikal ladhi khalaq domin a nuna cewa dinuna dinul qira'ati wal kitabati wal ilmi addinin mu ilimi ne na karatu ilimi ne na rubutu ilimi ne na addini ne na karatu addini ne na rubutu addini ne na ilimi ba a yin ilimi ba a yin addini ba ilimi babban malami ibn ashur rahmatullahi alaihi da ya zo tafsirin wannan ayoyi da suke cikin suratu al'alaq ayoyi biyar ɗin farko sai ya ce wa qad hasalat min zikri ta'limi bil qalami wa ta'limi al a'am isharatun ila ma yatalaqahu al insanu min at ta'alimi sawa'un kana bid darsi aw bi mutala'ati al kutub yace haƙiƙa ambatan da aka yi ma alƙalami a cikin waɗannan ayoyin da Allah ta'ala ya ce a aya ta hudu alladhi 'allama bil qalam yace to wannan nuni ne zuwa ga abin da Allah yake nufi na ɗan adam ya riska na koyo da koyarwa daidai ne ta hanyar darasi ne ya je gaban malami ya buɗe littafi a biya masa karatu au bi mutala'atil kutub ko ko a'a zai buɗe littafi da kansa ne ya rika bahasi ya rika bincike wanda ɗaya daga cikin hanyoyin samun ilimi ne sannan wa anna tahsil al-ulumi ya'tamidu umuran thalatha al-allama ibn ashur yace sannan koyan ilimi ana samun ilimi ne ta hanyoyi uku ishara ce a cikin waɗannan ayoyi اقرأ باسم ربك الذي خلق هزوا علم الإنسان ما لم يعلم شي wannan na nuna mana ashe samun ilimi na faruwa ta ɗayan hanyoyi guda uku ahaduha hanya ta farko al-akhdhu 'an al-ghayr bil muraji'ati wal mutala'a al-akhdhu 'an al-ghayr ka karbi ilimi ta waninka ta hanyar me bil muraja'a ta hanyar yin muzakira bita ka ɗauko littafi malam kaza littafan da aka rubuta su a cikin musulunci suna nan zankame wasu an buga su wasu ko har yanzu ba a buga su ba to mutum ya ɗauko ya biya hanya ce ta samun ilimi idan ya kai ya haka domin wannan wani mataki ne na musamman na koyon ilimi wa tariqu hal kitabatu wa qira'atul kutubi hanyar da ake samun wannan ta tabbata ita ce hanya ta rubutu da malamai suka yi wa qira'atul kutub sannan su kuma masu karantawa su dauka su karanta abin da aka rubuta yau kalubalen musulmai ne malamanmu magabata sun rubuta littafan da ba a san iyakar su ba amma masu karatu sun yi karanci har wani malami yana faɗi da damuwarsa yana cewa nahnu ummatu ikra lakin la naqra mu al'umma ce ta kuyi karatu amma ba mu karatu waɗanda mu muka koya musu yadda za su yi karatu su yi rubutu yau ta koma su ne muke miƙa hannunmu a wajensu muna cewa su karantar da mu muna nuna musu cewa ba mu san komai ba nisbar abin da ake faɗi yau a duniya ta karatu a ƙasashen musulmai abin zai tayar ma da musulmi hankali a daidai lokacin da ake ba da labari kana iya samu a ƙasashen waɗanda ba musulmi ba mutum a rana ɗaya sai ya ɗau littafi mai shafi hamsin ɗari ɗari da ashirin ɗari da hamsin ɗari biyu ɗari uku ya karance shi a rana ɗaya a daidai lokacin da ake lissafin mu'zamin musulmai ba su iya karanta rabin shafi na littafi a cikin wata guda wannan abin takaici ne alhali ga mu aka fara so kanma da ikira alama ta nuna mahimmancin ilimi da falalarsa da darajarsa da kuma da darajar masu yi to hanya ta farko kenan karatu fa inna bil kitabati amkana lil umami tadwinu ara'i ulama'il bashari ونقلها إلى الأقطار النائية وفي الأجيال الجائية تهني الربوتوني إذا الأمة تناسا kada gadar da ke tsakaninta da magabatanta ta taɓalle sai ta yi karatu duk al'ummar da ba ta karanta ba ta karatu to tana nufin cewa za ta ɓalla gada wacce ta haɗa ta da magabatanta ɗaya daga cikin masu hikima yana siffanta wannan هنا استرشد القرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه قد صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه yace turawa na yamma lokacin da suke son su waye sai suka kakkaba littafan magabatan su Yunan da Rumawa da Girkawa sai suka shiryatar da su ta hanyar karatu karatu suka zauna su kai wa nahnu kana lana madin nasinahu mu ko muna da abin da magabatan mu suka ban mana mai yawa amma mun manta shi shi yasa yau idan ka waiga ka kalli musulunci sai ka ganshi kaman wani tsuntsu ne an kama fukafukansa guda biyu an babballa shi shi yasa yau muka zama al'ummar da muke juya ta da yanzu ita take juya mu wanda da su suke rusunawa a gabanmu su karbi ni ne mun koma yanzu mun zama bayan su ma ba ɗaliban su ba domin akwai bambanci tsakanin ka zama ɗalibin mutum da ka zama bawansa Allah ka dawo da al'umman nan ta fahimci abin da yake daidai to rubutu shine hanya da ke tabbatar ma al'umma a rubuta ra'ayoyin mazajen al'ummar da suka gabata kuma a ruwaito ma al'ummatai waɗanda suke masu nisa da su sannan kuma da masu zuwa nan gaba amma in aka daina rubutu to an samu matsala shi yasa sai Allah ya ce allazi allama bil qalam wannan ishara ce zuwa ga mahimmancin rubutu wanda rubutu ɗayan hanyoyi ne manya-manya da ake samun ilimi kamar yadda shi al'allama ibn ashur yake ambata mana yace wasani hanya ta biyu at-talaqqi min al-afwahi bid-darsi wal-imla koyan ilimi ka je gaban malami ku yi baka baka da shi ya rika maka shifta yana maka darasu wannan hanya ta biyu kenan kuma dama ita ce hanya ta farko hanya ta farko da mutum zai zama malami ita ce hanyar da zai ɗauki littafi ya je gaban malami a biya masa karatu hanya ta biyu ita ce hanya ta bahafi ɗin ya rika bincike ya rika karatu da kansa والثالث ما تنقذف به العقول من المستنبطات والمخترعات sai hanya ta karshe ta samun ilimi da ayoyin nan suka yi mana nuni gare su shine abin da ke fado ma mutum a cikin kwakwalwarsa har ya istinbatin abin da ya karanta kuma ya iya kirkiro wani abin da da ba shi sai ce wa hadani dakhilani tahta qawli ya'allama al-insana ma lam ya'lam waɗannan hanyoyin biyu na ƙarshe sun shiga cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce Allah ya sanar da ɗan adam abin da bai sani waɗannan ayoyi guda biyar na farkon suratu ikra ko suratu al'alaq suna ishara zuwa da daraja ta ilimi aka zaɓi abu na farko da aka ba a nan sama umarni da shi shine yayi karatu karatu hanya ce dodar kamar yadda muka faɗi da in mutum ya bi ta da izinin Allah ba inda za ta ajiye sai a tashe ilimi abu na biyu faɗin Allah ta'ala da yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Allah ya sake ba annabi sama umarni yace fa'alam ka sani kai ilimi annahu falam annahu la ilaha illallah kai ilimi ka sani ilimi na tabbas cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah malamai suka ce akwai istinbati biyu a cikin wannan aya istinbatin farko shine umarni da cewa duk abin da za a yi sai an yi ilimi sannan na biyu ilimin da yafi kowanne muhimmanci da ya wajaba a fara da shi shine ilimin tauhidi fa'alam annahu la ilaha illallah can an ce masa ikra daga nan kuma sai aka fito da shi da lafazin abin da ake son sai aka ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah cewa babu ambota da gaskiya da cancanta sai Allah wastaghfir li dhanbik sannan kai istighfari ka nemi Allah ya gafarta maka zunubanka walil mu'minina sannan ka nema mummune su ma Allah ya gafarta masa zunubansu wal mu'minati sannan ka neman mummune mata su ma Allah gafarta musu al-imam al-bukhari ya babi akan wannan aya ce babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal babun da zai yi bayani akan cewa baya halasta musulmi ya faɗi wata magana ko yi wani aiki face sai yana da ilimi akan wannan maganar da zai yi zai faɗa da kuma aikin da zai yi sai ya ce liƙaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai ya ce fa bada abil ilmi qabla alqawli wal amal sai Allah ta'ala ya fara da cewa a fara yin aiki ilimi kafin ai aiki shi yasa magabatan mu suke cewa as-saliku ala ghairi ilmin kas-saliki ala ghairi tariqi mutumin da ya kama hanya ya ce yana bauta ma Allah to kamar mutumin amma bai da ilimi to kamar mutumin da ya ce zai tafiya ne amma kuma ba a hanya ba tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi kenan ka ce kana son kai tafiya kana son ka tsira amma kuma baka kama hanya ba to misalin ka shine kamar misalin ka ɗauko kwale-kwale ka aje shi a ƙasa ka ce a ƙasa kake so tsandauri kake son ya tafiya ba a saman ruwa ba so daga ƙa'ida ta musulunci ita ce ilimi na gaba da komai al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi yace al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu ilimi shine jagora aiki bi yake sai an yi ilimi sannan ake ili ake aiki duk aikin da mutum zai gabatar da shi akan ilimi to sai ya bata akan wannan shi yasa al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yake cewa اطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم فإن قوما عبدوا الله على جهل فخرجوا بأسيافهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان يريد الخوارج yace ku koyi ilimin da ba zai cutar da ibadar ku ba ku koyi ibadar da ba za ta cutar da ilimin ku ba wato duk ilimin da kuka koya to ku sa shi a cikin aiki sannan in za ku yi aiki sai kun yi ilimi ya ce domin wasu mutane sun bauta ma Allah da jahilci da ka suka bauta ma Allah wannan jahilcin nasu ya kai su suka zama ghaluna suka zama masu zakewa sai ga su sun fitar da makamansu suna yakar sahabban annabi sallama suka ce sahabban annabi sama duk sun fita musulunci jinin su ya halasta suka kashe su kuma ga ga kafarai na gaskiya nan suka ki taba su suka kyale kafarai suka rika kashe sahabban annabi sallama ba ma musulmai ordinary musulmai gama gari ba sahabbai suka rika kashewa yana nufin khawarijawa ke so daga wannan na nuna mahimmancin ilimi yana nuna daraja da ilimi yake da ita abu ne da ya wajaba a ce musulmi kai ya sakaci da shi aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala ce shahidallahu Allah ya shaida yi shaida da kansa idan akwai mai tuhuma to gashi Allah ne ya bada shaida da kansa Allah ilaha illa huwa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu sannan mala'ikunsa su ma sun shaida wa ulul ilmi sannan waɗanda suka zama na uku su ne ma'abuta ilimi a shaidan nan qa'iman bil qist Allah da yayi wannan shaida ya tsaye akan adalci ba shaidar zalunci yayi ba shahadatuhu shahadatu qisti wa laysat shahadatu zulmin wa jawri ba shida bace ta zalunci shida ce ta wanda ya san abin da ya faru ya ba da shida shida ce ta adalci akan gaskiya to sai Allah ta'ala ya haɗa shidarsa da shidan mala'iku da kuma shidan ma'abuta ilimi shi yasa malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi a cikin wancan littafin nasa da muka ambata miftahu daris sa'ada wa manshur wilayat al-ilmi wal irada ya fitar mana da wasu abubuwa masu ban sha'awa a ƙarƙashin wannan aya har guda goma wanda suke nuna falalar ilimi da kuma falala da darajar masu ilimin har guda goma ahaduha istishhaduhum duna ghayrihim min al-bashar da Allah ya tashi neman suwa za su mishi shaida sai ya ce malamai ne za su mishi ya sa su zama su kaɗai za su masa shaida bai sa su wurin mutane ba da wannan ne wasu malamai suke cewa duk mutumin da bai zama malami ba to bai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shaida ba da Allah ya tashi neman shaida to bai gayyace shi ba sannan anan za ka iya fitar da wani hukunci a shi baya halasta ka kira wanda bai san abin da ya faru bai maka shaida ana kiran wanda ya sani ne zai masa shaida amma yadda ake ruwaitowa wai sayyidina Umar radiyallahu anhu wani ya kawo kara wajensa sai sayyidina Umar ya ce masa je ka nemo wanda zai maka shaida da ya fita shikenan sai ya je kawo wani sai na umar sai ya ce masa me alaka ku da shi makwabcinka ne ya ce a kun taɓa tafiya tare tafiya mai nisa ya ce a ya ce ka taɓa mu'amala ta dukiya da shi ya ce a ya ce tafi bai san ka ba baka san shi ba kai baka san shi ba balle ka ba da shi da kansa sai na umar ya fatattake shi to kaga Allah ta'ala sai ya nemo waɗanda suka san shi masanansa sai ya haɗa shaidarsa da tasu ya ƙi neman shaidar kowa sai su شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يحد الشيدة أكو شهادة الله شيدة الله وشهادة ملائكته شيدة ملائكنسا وشهادة أولي العلم من عباده دكما شيدة مسنا علمي دكتكم باينسا ba ruwan shi da tsawa so da ya kai dan uwa ya ke yar uwa ya zaki ki yadda ya za kai ka yadda a fitar da ku daga cikin waɗanda za su Allah shaida a ce Allah ya nemi waɗanda za su masa shaida cewa shi kaɗai cancanta a bauta masa amma kuma ku ba a sa ku a ciki ba akwai takaici a cikin wannan wasani na biyu iqtiranu shahadatihim bi shahadati abu na biyu da za a kalla da ke nuni ga darajar ilimi shine sai Allah ya gwama shaidarsa da tasu can na farko su kaɗai ya nema su masa shaida nan na biyu kuma da ya tashi sai ya gwama tashi da tasu shi ya fara makansa shaida bayan ya makansa ya ce mala'ikunsa ma sun shaida bayan mala'ikunsa sun shaida sannan sai ya ce ma'abuta ilimi masana sani daga cikin bayinsa mutane wannan na biyu kenan da ke nuna darajar ilimi wasalisu na uku iqtiranuha bi shahadatil mala'ika gwama shaidar su da shaidar mala'iku bayan ta Allah sai ta mala'iku sai ta su mun san su waye mala'iku mala'iku sufofin su bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun mala'iku bayi ne masu daraja a wajen Allah ba su gabatar Allah subhanahu wa ta'ala a wajen yin wani aiki ko magana, umarnin Allah suke jira Allah ya ba su, la ya asuna Allah ma amarahum wa ya fa'alu na ma yi umaru, ba sa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a cin abin da Allah ya ce su ba su sabo. To suke Allah ya ce malamai su ma su shiga cikin shaidar da mala'iku suka yi su haɗe da su, aka haɗa shaidar su da shaidar mala'iku. wannan ya isa mutum daraja al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yana faɗi a cikin littafin sa sayyidul khatir yace da a ce ya halasta mutum ya fatan ya zama mala'ika to ya halasta da sai mutum ya fatan ya zama mala'ika fiye da ya zama mutum saboda me saboda mala'ika baya saban Allah subhanahu wata'ala sabanin jinsin dan adam shi ko yana saba ma Allah to wannan abu na uku kenan da ke nuna mahimmancin ilimi da darajarsa da kuma falalarsa da falalar masu shi Allah ya haɗa shaidar mala'ikunsa da shaidar masanansa a cikin mutane warwabi na hudu an na fi zimmi haza tazkiyatahum wa ta'dilahum a cikin wannan akwai Allah yana nuna suna da tsarki su masu ilimin wa ta'dilahum kuma Allah madaukakin saki ya ce su masu adalci ne domin a ka'ida ai ba ka kiran wanda ba adili bai maka shaida shi yasa duk littafan mu da ake rubutawa da suke bayani akan alƙalanci da karban shaida sai an faɗi cewa shaida ya zama adili har mai tuhufa yana siffanta mana wane ne ake ce ma adili yace wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi as-sara'ira وما أبيها وهو في العيان يقده في مروءة الإنسان يتي والعدل من يجتنب الكبائر عادل الذي بعد شيدا أجمد كي شيني وندي كي نسنت من ينزن بي maka kama shi da ƙarya ba baya zina baya shan giya duk wasu zunubai da ka sani ana siffanta su da kaba'ir to baya yin su wa yattaqi fil ghalibi sagha'ira sannan a lokuta mafi rinjaye yana nisantan ma ƙanana ƙananan ma baya yi kai wa ma ubiha wa huwa fil iyani har abubuwan da aka halasta su amma akan mutum ya kadahu fi muru'atil insani in mutum ya kuma za su zuba masa da mutunci to kage adal adil to sai Allah ta'ala ya tsankaka masu ilimi yace adilai ne su domin gashi ya karbi shaidar su Allah ba zai karbi shaidar wanda ya kasance mutumin banza ba ashe malamai masana tsarkakakku ne a wajen Allah sannan adilai ne su a cikin Allah Allah ya ce su masu adalci ne ya karbi shaidar su sannan kuma ya tsarkake su fa inna Allah la yastashhidu min khalqihi illa al-udula Allah baya karban shaida a wajen bayinsa sai adalai inji malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi to wannan shine na hudu daga cikin abin da aka fitar a cikin wannan aya ta shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi ana nuna mana lokaci yayi da izinin Allah za mu tsaya a nan mu sa aya ko mu sa waqafi sai idan Allah ta'ala ya hada mu a darasi na gaba za mu tashi a abu na biyar da ke shaida akan daraja da falala ta ilimi da malamai waɗanda aka fitar a cikin wannan aya mai albarka da take cikin suratu Ali Imran a kullum muna muku fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkhairi a cikin rayuwar mu gabaki da ya albarka ya sa abin da muka ji kuma muke saurara ya zama ya mana amfani ya cece mu duniya da lahira ya sa mu mu aiki da shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وآله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته